بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, uku ga watan Jumada Thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري إن با من تابا مالن ينا كاو دليليني da yake amfani da su wajen kare sayyida Aisha a kan zargin da ‘yan shi'a suke mata wai me yasa ta fito daga gidanta ta tafi sulhun ‘ya'yanta. Mu'awiya ɗa yake ga Aisha, Aliyu ma ɗa yake ga Aisha, saboda Allah ya ce matan manzan Allah iyayen mumine ne, to sai aka samu rashin jituwa. To menene ya haɗa su rashin jituwan nan? Waɗanda suka kashe Sayyidina Usman, sai suka je suka nemi mafaka suka makalkale a cikin rundunan Ali. Wannan ya sa sai Mu'awiya yake ganin kaman da hannun Sayyidina Ali wajen kashe Sayyidina Usman, wanda Sayyidina Ali bai da hannu a ciki. To a ce rundunan Ali, da rundunar mu'awiya za su koma su fada kai ba ƙaramin ɓanna za a yi ba to shine talha da zubairu sai suka roƙi aisha a kasancewanta na innan mumine cewa inna ki fito a je a sulhunta waɗannan bayan allah a je a yi ban baki sannan duk inda suka je suka makalkale a garuruwa suka je suka samu mafaka a wajen wasu gwamnoni daga cikin gwamnonin ali to su ma a je a faɗakar da su. To mafi yawan inda waɗannan makasa Sayyidina Usman suka je suka makale, to sun makale a garin Basara ta Kofaci, ai ta Iraki. Shi yasa sai Aisha sai ta tafi nan. To za mu zo mu ji wai da ta je me ya faru, kun gano wannan? To amma yanzu nan ana ƙoƙarin yin kariyan ne. amma kun san karatun da muke da asuba na al'awasim min alƙawasim wannan karatun shi ke ba da labari dalla dallan dallan abin da yake faruwa shi sa mutumin da bai samun halattan wannan karatun namiji ko mace yana tabka asara da ba zan iya lissafa ta ba mun gano wannan da kyau ko baka ji ba sannan kuma baka samu ka sa a wayanka kana ji ba asarin yayi maka yawa mun gano wannan da kyau ko a masaniya na karatun littafin al'awasim a ɗauke shi a kasa shine li awwali marra duk da cewa Abbas ya ce mana an karanta a Kaduna amma ba ku ɗauka a kasa ba lokacin to ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to nan malai yana kawo mana dalilai ne kaman Aisha ta san za a yi surutun me yasa ta fito wa qara'at sai Aisha ta karanta dalilin fitowanta aya ce a cikin suratun nisa'i, aya ta ɗari da sha hudu, Allah yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi ga mafi yawancin gani da mutane suke warewa su je za su illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya yi umarni da yin sadaka au ma'arufin ko kyautata ma al'umma au ihsa'u islahin bainan nas ko kuma ƙoƙarin sulhunta tsakanin mutane yanzu aisha ta fito sulhu ko bata fito ba ashe bata saba mu qur'ani ba fana hada fil islahi mimman amara Allahu azza wa jalla Aisha ta kutsa aiki da umarnin da Allah madaukakin sarki yayi ne wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ta tsayu wajen ta aiki da umarnin da annabi yayi ne kuma wannan umarni na Allah da umarnin annabi ya shafi as-saghira wal kabira waz zakara wal unsa namiji da mace yaro da babba dole a yi umarni da kyakkyawa a hana mummuna kuma a yi sulhu tsakanin musulmi in sun samu matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa mata kuma ku sani wannan aikin ku ne aikin ku ba gulma ne da tsegumi ba da tsugudidi ba aikin ku bane wannan aikin waɗanda ba sa zuwa makaranta ne haka ne aikin ku shine karatun alkur'ani da sunna in kuma an nemi a samar da matsala cikin al'umma ku daidaita Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ji ɗaya daga cikin ku uwarku Aisha ga aikin da ta yi ita ma ana fahimtar wannan shi yasa kakki kokarin hada ƴaƴan kishiyanki da ƴaƴanki fada kakki kulla gaba a cikin gidan mijinki kakki koma kina gaba da uwar mijinki ko kannin miji ko yayyensu ko kuma kuna gaba da sauran wanda kuke zaune haya gida ɗaya karki wannan naki aikin shine in ma kin ga ana yake sulhu mun gano wannan da kyau ko domin wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ke sulhu ne naki kake zama mai hadawa Allah ya sa mu dace mala yace fa haza sha'anuna ila ma'rufin na'murukum bihi wa nahuddukum alaihi mala yace mu wannan shine aikin mu wannan shine sha'anun mu wannan shine abin da muka sa ma gaba shine za mu umarce ku da abubuwa masu kyau kuma mu kwaɗaitar da ku a kan shi, wa munkarin nan hakum anhu, in kuma mun ga kuna aikata mummunan abu, za mu tsawatar da ku mu hana ku aikata wannan munkari ɗin, wa na huthukum ala tagyirihi, sannan sai mu kwaɗaitar da ku akan canza wannan munkari da bayani akan lalle ilalla ai marmaza a nisance shi. Kuna gane wannan da kyau ku? Wannan shine aikin da ya zama mana wajibi. matsayi mu kai mu tsaye a kan shi domin shine abin da sa Aisha suka yi yanzu wannan malamin da ya rubuta littafin nan ko wallahi aikin da yake nan domin wannan dan shi a Tijani As-Samawi ya ci mutuncin gidan Annabi ya ci mutuncin ahlul baiti ya bata sunnar manzon Allah kaf kuma ƴan boko sun yaudar da littafin nan sau littafin sun mata dai an fassara shi da kowane yare kowane yare an fassara shi kai ne kace kaje ka karanta dan tarihin shi ko da kowane yare an fassara shi kuma banda ƙarya ba abin da ke ciki to shi wannan malami dan Saudiya ne malamin Jami'atul Islamiyya ne professor ne ya zauna ya maida mai da martani kaca kaca to mu kuma gudunmuwan da muka yi shine mu zauna mu karantar da al'umma annabi ku shine ku nakalta don ku kare martaban annabi da ahlul baiti ku kare martaban alkur'ani da sunna ku kare ma musulmi aqidansu daga harin da wannan maƙiyin annabi ya kawo musu. Kuna gano wannan da kyau ku? Kenan wannan littafi an karanta shi a lokacin da ya kamata. Allah ya sa mu dace. Waɗannan bayanai Malai ce karanta tarihu tsabari a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da sittin da biyu. Warawa bin Hibban, Ibn Hibban ya ruwaito anna Aisha radiyallahu anha cewa sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda katabat ila abi Musa al-Ash'ari, ita ne ta rubuta takarda zuwa ga abu Musa al-Ash'ari wa ila Ali alal kufa, kuma ta rubuta ma Sayyidina Ali a kufa cewa fa innahu kada kana min katli Usman ma kada alimta, cewa ka fa san abin da ya faru na kashe Sayyidina Usman, wa kada kharajtu muslihatan bainan nas, to ka sani ni gashi na fito. ina son zan ƙoƙarin yin sulhu tsakanin mutane in daidaita ko wannan saɓani da rikici da ke faruwa a tsaye da shi. Famur man ƙibalaka bilƙarari fi manazilihim, saboda haka ina son duk waɗanda ke wajenka, ka umarce su cewa su yi zamansu a cikin gidajensu, ba faɗa na zo ba kar wanda ya fito kuma ya tsokane mu. Warrida بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين sannan na fito dangane da ƙoƙarin yardar da abin da zai haifar da zaman lafiya tsakanin mutane, har sai abin da mutane suke so na daidaita tsakaninsu ya zakke masu. Saƙon ta rubuta ta aika kenan, ita ba faɗa ta zo ba, ta zo ne da abu mai kyau na sulhunta mutane, kar a ganta da runduna a ce yaƙi ta zo a zo a faɗo mata da yaƙi, ta zo ne dangane da a daidaita. Waɗannan mutanen da suka kashe Usman, an san su, a zaƙulo su a hukunta su, domin kar wani nan gaba ya ƙara yin irin abin da su suka zo suka yi. Amma mutum zai laifi a ce wai wani ɗan lele ne, ƙiri-ƙiri ba za a hukunta shi ba sai dai ma a goyi bayan shi, al'umma ta ta san ma hanyar rushewa dukanta. Allah ya kiyaye. Mala yake cewa ka karanta littafin Athiqat na Ibn Hibban a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu, malamin ya kawo wannan bayani Allah ya sa mu dace. walamma arsala ali qaqa ibn amr yayin da sayyidina ali ya aiki qaqa dan amr li aisha wajen sayyida aisha wa man kana ma'aha da waɗanda suka zama suna tare da ita yas'aluha sun je su tambaye ta ne an sababi qudumiha wai ki aisha menene dalilin tahowanki da khala alaiha sai qaqa ya shiga wajen aisha fa sallama alaiha yi mata sallama wa ƙala ya ce, Ai, umma, ya ce, Baba, ma ashhasaki wa ma a ƙadamaki hazihil balada, me ya zaburo da ke kwaɗaitar da ke tahowa wannan gari, ji gari mai nisa tsakanin Makka ko tsakanin Madina da Basara, ai gari ne mai nisan gaske, ke kuwa menene ya kwaɗaitar da ke tahowa wannan gari. Ƙalat ta ce, Ai, bunai, islahun bainan nas. na zo ne domin in yi sulhu tsakanin mutane mun gano wannan da kyau ko ta zo yin aiki da qur'ani kenan ko wannan bayani ku karanta shi a cikin tarihu tabari a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu tamanin da takwas da littafin albidaya wani haya na ibnu kathir a mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas wa ba'adan tiha'il har bayan da yaƙi ya ƙullu aka yi faɗa kun dai ji bayani a baya cewa su makasa Sayyidina Usman ne da suka ga sulhu ya tabbata, sai suka ga in har sulhu ya tabbata sun kaɗe, shi ne sai suka kasu suka je suka tada faɗa a cikin dukkanin ɓangarorin guda biyu. To da aka yi faɗan aka ƙare, shi ne harbu yawmal jamal, yaƙin nan da ake kira da yaƙin jamal, ja aliyun ila Aisha radiyallahu anha sai Sayyidina Ali ya zo wajen Sayyida Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. faƙala laha Ali ya ce ma Aisha, Ghafarallahu laki, amma innanmu Allah ya gafarta maki, ƙala ta ce walaka, kai ma Allah ya gafarta maka, ma arattu illal isla. Aisha ta ce masa yadda Ali, wallahi ni sulhu na zo ban zo faɗa ba. Gano wannan da kyau ko? Miyagun mutane ne kawai suka shiga tsakani suka kitsa wannan abin da ya zama kitsatsen da har ya haifar da wannan faɗa da rashin jituwa aka karkashe mutane shi yasa kar ku yadda da ziga da ingiza mai kan turuwa ga duk halin da kuke ciki ina fatan mun gano wannan da kyau in ba haka ba ko wala sai gari ya waye ki sai gari ya waye ka sai ka zo kai na dama sanda na dama ba ta da amfani Allah ya sauwaka wannan bayani mala yace na qala ibn imad fi shizarat adh-dhahab juz'in farko shafi na 42 وروى هذا الأثر بدون قولها ما أردت إلا الإصلاح الطبري في تاريخي الإمام الطبري يبتد زوان سيدنا علي وجن سيدة عائشة دوكمون تتونا عند سكي أما بند شوى ما أردت إلا الإصلاح أمجلد شي نهدو شافي ندري بيدا تلاتين دهدو الله مروكين سركي سامو داشي ما في هذه المسألة كونغا أتشكين ونن مسألة Mala ce fahiyar radiyallahu anha, ita sai da Aisha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda lam ta tabarraj tabarrujal jahiliyyatil ula. An yi tsallake? Ok, haka ne, subhanallah, shi sa na ga karatun bai tsayi manyan da ya kamata ba. Fataƙarrara annaha ma kharajat illa li isla, sai Aisha ta tabbatar ita fa ba ta fito ba sai don sulhu bainal musulmi na tsakanin musulmi wa haza safaru ta'atin wannan tafiya na sayyida Aisha tafiya ne na da'a la yunafi ma umirat bihi min adamil khuruj min baitiha wannan bai saba ma umarnin da Allah madaukin sarki yayi na cewa kowace mace ta zauna a gida kar ta fita ba ka gairihi min al asfar al ukhra allati fiha ta'atul lillahi wa rasulihi wannan yayi daidai da kowane irin tafiya da za ta yi na yi ma Allah da annabin shi da'a kal hajji wal umara kaman fita aikin hajji ko umara. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah, Shehun nan na Musulunci Ibn Taymiya Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Fin raddi alar rafida da ya zo yi ma ‘yan shi'a raddi kaca-kaca, ya ce, Fi hazihil mas'ala, kun ga cikin wannan matsala, fahiyar radiyallahu anha, ita sayyida Aisha lam ta tabarraj, tabarrujal jahiliyatul ula, ba ta fita irin na jahilan farko ba. Wal amru bil istiqrar fil buyut la yunafil khuruj li maslaha ce wanda Allah ya mata su zauna a gida wannan bai saba ma kuma in wani fita na maslaha ya taso ta fita ba ma'amurin biha wanda an ba ta umarni kawai da an ce mata su zauna a gida shikenan zuwa asibiti sai ya taso bata je ba zuwa barka sai ta kasa zuwa barka mun gane ta kasa ziyaran iyayenta, ta kasa zuwa gaida mara lafiya, kuna gano wannan da kyau ko? Ta kasa zuwa aikin haji da umara, ballantana kuma al'amari mai mahimmanci irin wannan na sulhu, kuna gano wannan da kyau ko? Wannan ba zai yiwu ba. Kama lau kharajat lil hajji wal umara, kamar yadda ya tabbata suna fita aikin haji da umara, aw kharajat ma a zauji hafi safarihi, ko ma mace za ta iya fita tare da mijinta kawai ta raka shi unguwa. فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم kun ga wannan aya ta sauka annabi na raye, kun gano wannan? Wa kada safara bihinna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga annabi yana ɗiban matan shi yana zuwa unguwa da su. Mun gano wannan da kyau ku? Ba'ada, bayan saukan ayan ba'ada zalika. Kama safara fi hajjatul wada bi Aisha radiyallahu anha kamar yadda muka ji annabi da zai je hajjin ban kwana ai kawai sai ya ɗauki Aisha ya tafi da ita wa ghairiha da wasu ma daga cikin matan nashi wa arsalaha ma Abdurrahman akhiha kuma har ya hada ta da ɗan uwanta Abdurrahman ɗan Abibakar wanda yake kaninta ne fa ardafaha khalfahu mun gano wannan ya goya ta abin hawan shi wa a maraha minat tan'im ya je ta ɗauko haraman aikin umara daga tan'im can wajen garin maka ne mun gano wannan da kyau ko to kuma laifi ne ga mijinta a cikin gari ya aike ta sun tafi wani waje ashe ma'anan ayan bayan da su waɗannan daƙiƙan ƴan shiyan suka fahimta ba ne ina ba don mun gano wannan kawai shi kenan wai an sa mace a ɗaki shi kenan an kulle ta yadda kasan an kulle kuɗi cikin akwati ba haka ba ne. Mala ya ce wa hajjatul wada, wannan haji na ban kwana kanat ƙabla wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faru ne kafin rasuwan annabi bi aƙalla min thalathati ashhurin aƙalla wata uku kafin rasuwan annabi ba'da nuzuli hazil aya bayan saukan wannan aya ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم da wannan ne aka samu matan annabi ya hajjajna kama kunna ya hajjajna ma'ahu bayan rasuwan shi matan annabi na zuwa aikin haji kamar yadda suka saba aikin haji tare da manzon Allah fi khilafati Umar radiyallahu anhu wa ghairihi a zamanin khalifancin Umar da zamanin khalifancin Usman suna zuwa aikin haji ba wanda ya taba musun cewa abin da suke ba daidai bane ba wanda ya taba ce musu ba daidai suke kawai sai wannan dan shi'an nan nan ɗan nan Tunusiya. Mun gano wannan zai su karantar da mutanen su addini ma ba su karantar ba, wai amma shi ne zai zo yana zagin matan manzan Allah a fili. Wa kana Umar yukilu bi kitsari hinna Usmana au Abdurrahman bin Aufin, haka a zamanin khalifancin Sayyidina Umar yana nada Abdurrahman dan Auf ko Sayyidina Usman su raka matan annabi wajen aikin hajji. وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا in ya zama mata su tafiya don wata matsalaha wannan tafiyan ya zama ja'izi فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين to Aisha ta ƙudurta cewa wannan tafiyan da ta yi ba tafiya ne na shirme ba tafiya ne mai kyakkyawan maslaha domin sulhu tsakanin musulmi fata'awwalat fi zalika sai Aisha sai ta fassara waɗancan ayoyi da haka cewa wannan tafiya ne mai kyau da za a je ta sulhun da tsakanin musulmi su daina gaba su daina fada su daina zubar da jini a hada a cure waje guda da Allah madaukin sarki ya umarni da cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tasaba rihukum wasbiru abin da Aisha ta je yi kenan kuma Allah ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma abin da Aisha je yi kenan sannan Allah madaukin sarki da kanshi ne yake cewa wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu aikin da Aisha ta je ta yi kenan Allah ya ƙara mata yarda wannan bayani mala ya ce a karanta minhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atul qadariyya a mujalladi na hudu shafi na 317 zuwa shafi na 318 wa amma qaulur rafidi mala ya ce amma maganan wannan dan shi'a da ke cewa wai istabahat qitala khalifatil muslimina wai Aisha ta halartar da a yaƙi khalifan musulmi Aliyu kun ji ƙarya wannan ɗan shi ya iya ƙarya jama'a koje ne wajen ƙarya wai Aisha ne ta halartar da cewa a yaƙi Ali sai ka ce yana wajen to amma dai bari mu bar shi da ustaz Ar-Ruhaili ya ƙwanƙwashe shi haka ne faƙad taƙaddama annaha ma kharajat li zalika malici ai bayani ya gabata Aisha bata fito dan ta faɗa da Ali ba wa ma aradat liqitala Aisha bata yi nufin yin yaƙi ba wa qad naqala zuhuri anha ah malan zuhuri ya ba mu labari dangane da Aisha qalat ta ce ba'da mawqi'atil jamal bayan waɗannan shiriritattun mutanen banza makasa Usman sun tada rikici tsakanin rundunonin Aliyu da nasu, take cewa inna ma uridu an ya hajiza bainan nasi makani, ta ce wallahi abin da na so matsayina na matan annabi uwar muminai in na zo in sa shamaki tsakanin mutane kasi fada, a haɗo, a haɗa kai, waɗannan azzalumai da suka shigo cikinmu mu hana su zalunci, ta ce wallahi abin da ya fito da ni kenan. walam ahsab an yakuna bainan nasi qital tace wallahi ban yi tsammani wai yaƙi zai faru tsakanin mutane ba walau alimtu zalika aisha ce da na san fitowa na za a yi yaƙi lam aqib zalika almawqif abadan tace wallahi ko sulhu ba zan zo yi ba har abada da ban fito wannan wajen ba inda na san in na zo za a yi yaƙi wallahi ba zan fito ba yan tsakani da Allah wacce te wannan maganan ya kamata a koma ana mata mummunan fassara, ana mata ƙage, ana mata sharri, ana cin mutuncinta, koma ba ita ce Aisha ba, a kalli matsayin ‘yar abubakar ce fa, a kalli matsayin sahabiya ce fa, kankat gaba ɗaya ƙurewa a kalli cewa ita matar manzon Allah ce, da nassin alkur'ani aka ce uwar mumine ne, wa azwajuhu tana daga cikin matan annabi, da nassin ayan alkur'ani. amma kalle ta ana gaya mata wannan maganan dan Allah an mutunta manzan Allah gano wannan da kyau ko duk wanda ya ci mutuncin matanka ya ci mutuncinka ne fa ya gano ku san wannan dan matanka kai ne Allah ya shiryar da mu wannan bayani ma ya karanta shi a cikin magazi na zuhure shafi na ɗari da hamsin da hudu waliza walihaza nadimat radiyallahu anha Mala ce da wannan ne sai Aisha ta nadaman fitowanta, Allah ya ƙara mata yadda ba'a da zalika nadaman azima ta nadama mai girma ala shuhudin mawqi'atil jamal akan ma fitowan da ta yi wannan sulhu har wannan yaƙi ya faru. Ala mara wa ibn abi shaiba a bisa abin da ibn abi shaiba ya ruwaito anha daga Aisha, annaha qalat Aisha ta ce, wadittu anni kuntu husnan rataban ta ce wallahi na yi gorin dama a ce ni reshe ne ɗanyi a jikin bishiya walam asir sayri haza ban yi wannan fitan da na fito wannan fitinan ya faru ba kun ji wanda suka san Allah amma ga mutum kokari yake shi da kanshi ma ya tada fitina tsakanin musulmi kun gano wannan da kyau ko kuma da rashin kan gado na mutane ba wanda zai yi alfahari ko ya guri ko ya so a cewa fitina ya faru tsakanin musulmi ta dalilin shi ka karanta wannan bayani cikin musannab na ibnu abi sheba a mujalladi na bakwai lamban asari na ɗari biyar da arba'in da uku wa fil kamil libun athir a cikin littafin alkamil fit tarih a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu na ibn athir yake cewa annaha qalan lil qaqai aisha ta ce ma al qaqa bin amr wallahi lawadittu anni mittu qabla hadha al yawm tace nayi gurin da na mutu kafin yau bi 20 sana da shekara 20 wallahi da yafi mun mun karanta a cikin littafin as'ilatun qadar shababa shi'a ila al-haq wanda suke cewa irin wannan maganar da Sayyidina Umar ya faɗa, irin wannan da Aisha ta faɗa, wai rashin imani ne da rashin sanin Allah ya sa suka faɗa, ɗan shi zai iya faɗin wannan ka gani da mutum ne kirki ne za ta yi gurin ta mutu tintini, ko ya danu mutum ne kirki ne za ta yi gurin a ce ta zama kamar ma rashin bishiya, sai ka ce ai ba ta fara faɗi ba. Maryam ne mahaifiyar Annabi Isa ta ce, ta ce me, ya laita ni mitu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya zage ta muji in dai bakinka kowane mai daraja yake zagi ga wata ita ma mace ce zage ta muji kawai dai annabi kuka raina yan shiya duk abin da kuka ɗauko mara kyau ku jefa annabi da shi sannan wallahi bari maku nasiha kowa ya kiyaye bakin shi game da zagin mutanen kirki jama'a kar ka yadda ko kar ki yadda wani yana da saɓani da wani ya zo yana zagi mutane kuna zama ku ne dillalan zagi ku gano wannan da kyau ku wallahi ku ji ku ji tsoron Allah yanzu bakin da ya iya zagin Aisha yanzu a duniya ba za a iya zagin kowa ba Aisha kamar matan manzon Allah don Allah jama'a Ila duk wanda zai zagi wani kace je ka zaga ni Allah ya kiyaye bakina daga zagi zauna lafiya amma kawarta tana faɗa da wata ita ma ta shiga ya je lahira an ɗaura ma uwa kawan naki buhun siminti na zunubi a ɗora miki kema. Allah shi kyauta. Mala ya ce wa mawqifu Aisha radiyallahu anha hadha huwa mawqifu Ali. Irin wannan tunani na Aisha na abin da ya faru a Jamal ta shiga nadama da damuwa irin shi Ali ya shiga shi ma Allah ya ƙara mashi yarda min al-harbi ba'da wuqu'iha bayan da yakin ya riga ya faru sai ga sayyidina Ali ya zo shi ma yana nadama. Faqada Rabbuna Abi Shayba ibn abi sheba ya ruwaito anna aliyan qala yawmal jamal sayyidina ali ne ya faɗi ranar yakin jamal yace allahumma laysa hadha aradtu yace wallahi ya allah ban yi nufin yaƙi ba allahumma laysa hadha aradtu ce wallahi allah ba wannan abun na nufa ba wallahi ban ninyan ai yaƙi ba ya allah ka karanta wannan a cikin musannam na ibn abi sheba a mujalladi na bakwai lamban asari na ɗari biyar da arba'in da ɗaya وأنه رضي الله عنه أنه قال سيدنا علي ووددت أني كنت مت قبل هذا بعشرين سنة yace wallahi na yi gurin da na san wannan abin zai faru yau da ni da ma a ce na mutu shekara ashirin kafin faruwan wannan kenan duk bakin da ya zagi Aisha dan ta faɗi wannan to ya zagi Ali shi ma ga Ali ya zo ya faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda ya je yana zargin mutane kan sun yi kaza ko ba shi lokaci shi ma zai zo ya faɗa ai mun gano wannan shi yasa baki mai zargi ko ya fi kowa fadawa cikin nadama wallahi malam in mutane suka yi abu ko ba su uzuri je kai masa nasiha amma zagi zargi cin mutunci habaici batanci ko wallahi ba wanda zai nasara akan wannan sai dai mutum ya nadama nadama a sanda ba za ta yi amfanin komi ba Allah ya sauwaka wannan bayani malai ce karanta shi a cikin musannab na ibn abi sheba a mujalladi na bakwai shafi ko lamban asari na ɗari biyar da arba'in da hudu da alkamil fit tarih na ibn asir a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu sai na alishima ya yi irin wannan nadama da damuwa na abin da ya faru jama'a duk wanda yake da tsoron Allah wallahi ba zai so abin da ya faru ba amma makiyan da suka kashe Usman su suka shiga suka yi masu makirci suka haifar da abin da ya faru mara kyau tsakanin al'umman annabi har aka yi wannan kashe-kashe da wancan abin da ya faru wanda kowa ya Allah wadare da shi. Jama'a muna gane wannan da kyau ko lokaci ya ƙure mana za mu saurara a nan in Allah madaukin sarki ya kawo ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum